بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa tare da ku cikin wannan masallaci nawa mai taron albarka masjidu ummi na hawa'u da ke wannan unguwa ta bago nan bayan makarantar 'yan mata na doma a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da tattauna tare da ku a cikin abin da ya shafi wannan addina mai albarka addinin musulunci babu shakka dukkan wanda Allah ta'ala ya taimake shi ya yi wa rayuwarsa lokaci na fahimtar addini to wannan babu shakka iya cikin wanda Allah ta'ala yake kaunarsu da rahama a ce a lokacinka akwai lokacin da ka bayar wajen fahimtar addininka hakan iya nuna kan cewa akwai irin alkhairin da ubangiji ya maka tanaji a gare shi idan kun ɗau ansu da yawa makamantanmu suna can yanzu haka a wa'ansu guraben da Allah ta'ala ke fishi da shi suna nan da lokacinsu da kudinsu da tunaninsu da hankalinsu amma kai Allah ya ma arziki Allah Allah kake ka zo gun da za a ce ma qala Allahu qala rasul to babu shakka wannan akwai albarka a wannan rayuwa kuma akwai nutsuwa Allah ya karo mana ita domin Qur'ani yana cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah masu imani zukatansu suna samun nutsuwa a duk lokacin da ake ambata musu Allah da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa inji Allah duk mutumin da ya warewa alkur'ani da addininsa lokaci to alkawari ne daga Allah Allah zai bashi nutsuwa duk irin yadda duniya ta kai da rikici da tashin hankali to shi kam akwai wata kyautar nutsuwa da Allah zai masa Allah ya sa muna cikin su kuma Allah ta'ala ya albarkace mu da wannan yau muna yinin asabar ne daren lahadi wanda yau lissafin ya yi daidai da tara ga watan sha'aban hijira na da shekara 1446 takwas ga watan biyu miladiya 2025 wannan lissafin zai nuna kan cewa yau muna ƙasa da sati uku ma in Allah ya raya mu mu dangana zuwa ga ramadan ƙasa da sati uku har in Allah ta'ala ya ara mana rayuwar to muna roƙon Allah ta'ala ya kai mu rabaran da imani wannan wata mai ɗumbin daraja da alkhairi Allah kai rayuwar mu cikin sa kuma Allah ya hore mana lafiya da imani wajen yi masa bauta Allah ya mana arzikin ikilasi yi dan shi kuma Allah ta'ala ya karba mana ita to kamar yadda lissafi ya nuna akwai yiwuwar wannan zaman namu na yau ya zamto na ƙarshe game da muhadara tunda nan da sati biyu to bai fi sati ɗaya ba abin da ya rage kuma lokacin an fara shirye-shirye da kimtse-kimtse da abubuwa da yi wanda ba ƙarewa suke yi ba akwai yiwuwar wannan zaman namu na yanzu shine zai kawo ƙarshen jeren gir wannan lacoci da muke yi sai kuma allah ta'ala ya nuna mana bayan ramadan bayan ramadan kuma insha Allah akwai albishir din cewa darasin zai koma mako mako da kuma littafi za mu sa su kutum insha Allah mu dinga bibiyar sa mako mako in Allah ya yarda Allah ta'ala ya mana jagora gaba daya tunda a tsari na da'awa akwai kula da munasaba dukkan abin da ya taso ko ya tinkaro to bisa manhaji na da'awa ana so a yi tsokaci a kansa idan na ƙara azama ne musulmi su ƙara azama idan kuma na takatsantsan ne musulmi su takatsantsan da shi idan na kiyaya ne ma musulmi su kiyaye shi wannan iya ɗaya daga cikin manufofi na kutubobin juma'a da ake yi wanda shi al-khatib limami ko limamai za su duba yanayin al'umma da wannan mako mai kunsa wata tunatarwa ya kamata a yi wa mutane amma sai su mai da shi mawudu'in kutubarsu na juma'a juma'a ma'ana kutuba kanta tana tafiya da munasabat da abin da ya matso ya tinkaro ya shigo to yana da kyau malamai su dinga tsokaci a kansa a ka'idar fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin a yi tunatarwa domin tunatarwa kai tsaye tana shafar masu imani to tunda yau muna ƙasa da mako uku tsakaninmu da ramadan kuma akwai yiwuwar wannan zama ya zama na ƙarshe a irin wannan zama da muke yi har sai kuma bayan shi ramadan ɗin allah ya kai mu to yana da kyau mu ɗan bibiyi shi abin da ake so musulmi ya samu kintsi da tanaji kafin ramadan ya zo wannan abu matashiya ce mai kyau tunda ko biki za ka yi sai ka yi ta an sa ma rana ka yi ta shiri ko yawwa ka yi ta shiri a kintsa nan a toshe nan a yi fenti a canja kofa ko ba ka ke ba a yi fenti a ja can a toshe can a sha a fenta can to shi ma ramadan iya da bukatar wannan in damuna ce ta matso za a dinga kai taki ana tanaji yadda za a je a gyara gona a yi waye saboda ka idan ramadan ya zo ya matso yana da kyau musulmi ya yi masa wani tanaji na musamman ya yi masa wani kimtsi da shiri wanda zai shige shi da wannan manufofi wanda hakan zai kai zuwa ga samun nasara da irin abin da ake so a cimmawa a cikinsa babu shakka duk abin da ya zo ma bakatatan ba shiri to da wahala ya yi ma kai yadda kake so amma duk abin da ya zo ma cikin kimtsi da shiri to babu shakka ko da matsala ce za ka ɗau gabaran toshe matsala in ma za ta taso to za ta taso ne da shiri da sane ka yasa Allah ta'ala cikin ikonsa dukkan wani aikin ibada to sai Allah ya makala shi da lokaci domin kafin wannan lokacin ya zo ka kimtsa kai shiri yasa ta salloli da muke yin sau biyar a dare da yini to kowace da lokacinta kuma kowace ka yi ilimin sanin lokacin kafin lokacin ya zo ka kimtsa mata ka yi ta cikin shiri ba kana feda ba kana yi wa liman gyaran murya a ka zamto liman ɗin ma ya same ka a masallacin wanda shine hikimar sanyawa ibada sallah lokaci ƙur'ani yake cewa aqimi salah liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa ƙor'an alfajir inna ƙor'an alfajir kana mashahuda game da sallolinmu guda biyar da shari'a ta ɗora mana sai Allah ya dunkule faɗan lokutansu a waccan ayata cikin surtul isra ya ce a ƙimi salata ka tsaye da sallah liduluki shams ai li zawaliha a lokacin da rana ta yi zawali yi ne duluki shams sai malamai suka ce a wannan gaba akwai salatu zuhur wal asr rana ta yi zawali ana neman ka yi sallan azhar da la'asar ila ga sakin layi kuma ka tsaye da sallah lokacin da dare ya shiga shine malamai suka ce salatul maghrib wal isha sai can kuma ya ce wa qur'an al fajr ga kuma qur'anin al fajr ibnu kasir a tafsirin sa yake cewa an yi wa sallar asuba dilala da qur'an al fajr li tadawul qira'atu fiha domin yadda ake tsawaita karatu a cikin ita sallar asuba din ya sa aka ce mata ƙura'an alfajar ita can sai aka mata lokacin da daban an fahimci wannan to kun ga hatta sallah Allah bai kyale mu haka ba kuma duk da haka aka ce a kira sallah ba in an kira sallah a samu kamar minti goma ko ƙasa da haka a ce sai wannan time ya shiga sannan za a shiga sallah duk wannan ilan ne a sanar da kai ka kimtsa domin komai ya zo ma cikin shiri da ya zo maganar aikin hajji sai yake ce alhajju ashuru ma'aluma shi hajji wa an su watanni ne sanannu shi ne zulƙada zulhijji almuharram to kaga in kana da niyya da shiri tun daga rabi'ul awwal rabi'ul thani zaka fara shiri ka samu wata takwas tara kana shiri to duk abin da zaka shirya ya kamata ka shirya a wannan lokacin domin Allah ya ce ma ga watannin da za a yi aikin haji a cikin su da ya magana zakka sai shari'a ta ce ita ma zakka wahala alaiha alhawl har sai shekara ta jiyo ko wa atu haqqahu yawm hasadi a fadda haƙƙin Allah a bayar lokacin da ka gama kimtsa tara amfanin gonarka ka killace ka san adadinsa ka ga ma akwai lokaci a duk abin da in ka ɗaura ramadan ɗin gashi nan sai Allah ta'ala ke ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran ko kuma ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabtar muku azumi kamar yadda aka wajabtar waɗanda suka zo kafin ku hakan zai sa ku ji tsoron Allah ku ƙara takawa kamar mai tambaya zai shi to a wani wata za a yi azumi sai Allah ya ce shahar ramadan a watan ramadan ake azumi kaga sai ka kimtsa kamin ramadan din yaso tunda Allah iya so ai mata a masa wata irin bauta ta musamman a masa bauta ta musamman wanda a shekarar nan kaf a shi wannan wata da yake doso mu a shi Allah yake so ai masa irin wannan bautar kuma iya ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar arkanul islam khams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamati salawa ita'i zakat وتصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا iya cikin rukunan musulunci guda biyar yinsa iya nuna cewa ka cika rukunan musulunci da ubangiji ya umarce ka tsayawa kansu yayin da muka fahimci wannan hatta lahiya sai shari'a ta sa mata sai goma ga watan zulhijja da za ka yanka raƙuma ɗari yanzu da sunan laye ba ta yi ba duk da lokacin bai yi ba komai iya buƙatar lokaci wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai agun Allah iya da lokacinsa komai iya musamman ibada musamman ibada akwai zarfu zaman akwai zarfu makan akwai ibadar da lokaci take buƙata dole sai lokacin ta yi zaka yi in kai ta lokacin ta bai yi ba bata yi ba akwai ibadar da gu take buƙata a wannan gun Allah yake so ai irin wannan ibadar idan kai a wani gun ba wannan ba Allah baya so ibadu suna da wannan alaka ta zarfin zaman da maka tunda mun fahimci haka to wajibi ne yan wannan kwanukan da suka rage mana kafin shi wannan bako mai albarka ya shigo to mu ƙara kimtsi da shiri da tada shi ka san da wace kafa zaka shiga watan wani tagi da zaka yi me kake so ka cimma idan watan ya tsaya kafin ya fita duk musulmi yayi wa kansa wannan ka'idar daga shigowar ramadan kafin ya fita me ka sawa kanka wani tagir ka ɗauka kanka na karatun alkur'ani na halartar wajajen fassarar alkur'ani na sadaka da kyauta da baiwa da irin abin da Allah ya hore baka na yawan na filfilin dare irin lokacin da Allah ya baka karka bar abin sakaka haka a'a kai wa kanka tsari dukkan abin da kai masa tsari to zai gudana cikin yadda kake bukata kuma za ka cimma wannan buri naka a kusa za ka samu damar cimma burinka da kuma ƙari ma cikin abin da ka yi nufin yi amma karka yadda ramadan ya zo baka canja rayuwarka da kake a yanzu ba wannan ita ce hasara wanda ba a gama ta da kowace irin hasara in dai baka canja rayuwarka ba wajen killace kanka da sanin darajar lokaci ko da minti ɗaya ne baka san ƙimarsa ba a cikin ramadan to babu shakka kana cikin gafalallin mutane malamai suna cewa minti ɗaya tak a cikin ramadan ya fi minti dubu a wajen ramadan minti ɗaya a cikin ramadan ya fi minti dubu a lokacin da ba ramadan ba ne to ita san da wannan karkai wasa bayan allah na ƙwarai kai sahabbai ma tun daga sahabbai asar ya tabbata an ce su shekarar ma gaba ɗaya ta tafi ne a bigin ramadan a gunsu an ce idan suka yi ramadanu he sun yi wata shida suna roƙon allah ya karɓi ba da cikin ramadan wata shida za su a duk lokacin da suka yi ibada ya sun roƙi allah allah ibadan nan da muka yi a ramadan allah karɓe ta to amma yanzu mu daga ran da aka yi idi kamanta da ramadan din kawai shi kenan kamanta gani kake kamar dole za ka yi wa Allah sai ya karɓa aikin ko ba haka bane inna ma yatakabbalu Allahu minal muttaqin ba ko Allah ke karbar aikin shi ba kowa bane yasa an ce sayyidina Ali radiyallahu an an ce idan yayi ibada kaman ta minti 30 ko awa to sai ya shafi daidai wannan lokacin ya roƙon Allah ya karba aikin sa tunda shi karbar aikin ma sai kai wa Allah fadanci ta inda za ku fahimci wannan annabi Ibrahim alaihi salam shine ya assasa ginin Ka'aba da shi da ɗansa annabi Ismail da umarnin Allah ga Allah ne umarci su ga kuma darajar ɗakin ga kuma manufar kafa ɗakin amma duk da haka hidin suka raba da cewa Allah ka karɓi wannan aiki wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'il sai ce me rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka amsa mana ya Allah ka karba daga gare mu ya Allah ka karba ya Allah domin kai ne as-sami'u mai ji al'alim ko masani so daga wajibi ne mu san wannan mu dau wannan ka'ida duk lokacin da kai ibada to ka roki Allah ya karba sadaka kai karatun alqur'ani kai azumi kai na nafila a'a wani abu kai na ibada zumunci kai to ka samu lokaci ka fake ka dinga cewa Allah ka karbi wannan aiki karbar aikin to shine cin nasara shine riba to idan sun yi azumin ramadan sai sun yi wata shida suna roƙon Allah ya karɓa musu abin da suke cikin ramadan sannan za su yi wata shida suna bege Allah ya kai su rayuwar su ramadan tunda hadisi ya tabbata manzon Allah tun daga shigar rajab yake addu'a Allah ka mana albarka a rajab Allah ka mana albarka a sha'ban ya Allah kai rayuwar mu ga ramadan hadisi ne manzon Allah da kansa yake wannan Allah imana albarka a rajab Allah imana albarka a sha'ban Allah kai rayuwar mu ramadan manzan Allah da kansa yake wannan sahabbai an ci hesi wata shida suna ta bege suna ta roƙon Allah ya kai rayuwarsu zuwa garba ba saboda ka wannan ba abin da zai nuna mana illa yadda suke kimtsi da tanaji da shiri na tinkarar wannan wata mai taron albarka kuma irin waɗancan mutane su ne wanda ake cewa ula'ikan lazina hadahumullahu wa bihudahum muqtadi irinsu ne Allah ya shirye su da shiryarsu ake so mu koyi da irin takunsu da salonsu ake so mu kwaikwaya mu ma mu ɗora yanayin ibadar mu a kai shi ana fahimtar wannan abu na farko da ya fi zama komai zama wajibi duk wanda ake binsa bashin azumin ramadan mace ce ko namiji a aikin farko da zai fara yi ya yi ƙoƙarin ramu wannan bashin da ake masa ko matarka ce ko ‘yarka ce ko kai ne ko ‘yar'uwa ko ɗan'uwa larura ta jinya ta sa ya sha azumi na ramadanu kuma bai rama ba to wajibi ne daga shiri na farko da ake yi domin tinkarar ramadan to akwai biyan bashin bayan na ramadan da ya wuce na san maza a ganabiya ba su da wannan matsala sosai irin wannan matsala an fi samun tagun iyaye mata kuma ita ma akwai sakaci a matsayinka na namiji ko miji dole kana bibiyar ibadar matarka kana bibiyar ibadar matanka ke wance ramadan din barakin sha azumi ki rama kuwa ka dinga bibiyar ta ki rama a abaram to ki rama ta gaggawa na ramawa domin bashi ne aka ɗauka na Allah kuma bashin Allah shi ne mafi cancanta a biya wannan shi ne taku na farko a yi ƙoƙarin a biya bashi ga wanda bashin yake kansu na azumin ramadan shi yasa imamu malik imamu darul hijira Allah ta'ala ya masa rahama da yake shi an ce kusan a duk malaman nan guda hudu ala'immatul arba'a an ce shi kusan yafi kowa tsanani game da rikon sunna yasa mazhabarsa take da zafi sosai an bayyana domin baya son sakaci shi yasa ma a cikin ka'idar mazhaba ta Imam Malik suka bi da wata ka'ida ta saddu zari'a saddu zari'a ma'ana toshe kofar laifi ma kafin a yi laifin ba kafin ma a yi laifin a toshe kofar to mazhabar Imam Malik tana da wannan ka'ida ce a cikin mazhaba shi yasa yake cewa to duk wanda ya sakaci ya ƙi biyan azumin ramadan ɗin da ake binsa da sakaci har wani ramadan ya zo bai biya bashin na bara ba sabon ramadan ya zo aka yi azumin to idan ya tashi biyan bashin wancan na baran sai ya ciyar bayan ya rama an fahimci maganar domin domin ta'aziri domin bulala da jan kunne kana ƙara sakaci irin wannan kuma duk malaman lokacin suka goya masa baya in dai sakaci ne ba jinya ba ce ta ƙi warkewa ko wata larura ba ta wuce ba sakaci ne kawai ya sa ba karama ba har ramadan ya zo ko wani sakaci ne ya sa kawai ba kirama ba har ramadan ya sake dawowa to in kirama sai kin ciyar sai ka ciyar domin in ka ji wannan wahalan nan gaba ba za ka ƙara yin sakaci kafin wani watan ya dawo ba sai ka rama shi to wannan shine ka'ida ta farko abu na biyu abinda magabata suke yi suna ƙoƙarin neman afuwa wa juna kamar yanzu nan ko kafin yanzu to dukkan wanda ka san kuna da rashin fahimta ko shedan ya girma tsakaninku da shi to ku yi ƙoƙarin warware kafin ramadan ya zo tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ramadan ya zo dab da zuwa kaman yanzu da kansa da bakinsa mai albarka yake cewa ya bagiyar khairi akabil wa ya bagiyar shari akasir ya mai neman alkhairi ka matsu ga watan alkhairi yanzu ya wanda yake da kullun shari a zuciyarsa to ya tsaya watan ba na shari bane watan ba na shari bane din mai neman alkhairi to ya matsu ga watan alkhairi yanzu a cikin gaba da juyawa juna baya babu alkhairi shari ne kuma wannan kuma abinin farantawa shi dan rai farantawa shi dan rai shedan iya farin ciki ga musulmi suna gaba jin daɗi yake domin ya san a lokacin suna cikin tabka asara wani haɗari da ya kamata goye maganar mu a kansa a wannan gabar wani hadisi mai tsoratarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk musulmai guda biyu da suke gaba da junansu wani al'amari na duniya ya haɗa su sun ɗau juna da safi an ƙaura cewa juna ba a magana ba a kallon juna da mutunci to ma'aikin Allah ke cewa an ba su notice na kwana uku diddirinka da fushinka da ɓacin ranka da fuskar shanunka kai kwana uku amma idan kwana uku ta wuce baka sauko ba shi bai sauko ba to ma'aikin Allah ya ce a faɗa muku duk ibadar da kuka yi Allah bai karɓarta duk ibadar da kuka yi manzan Allah yake cewa duk ranar alkhamis da ranar litinin ana daga aikin bayi zuwa ga samun Allah ya karbe shi amma a wannan ranar da za a kai aikin bayi a karba sai ubangiji ya cewa mala'iku kar ku taho min da aikin waɗanda suke gaba da junansu ku ajiye musu aikinsu kar ku zo min da shi nan har sai sun shirya har sun sai daidaita to kaga idan kuna gaba da dan uwanka kai ka rike gabar a zuci baka sauko ba shi ya rike gabar a zuci bai sauko ba to babu shakka a muku albihir cewa ibadar ku duka Allah bai karbarta kaga ni dai dan karamin fahimta ta babu asarar da kai wannan wallahi ban ganta ba ni dai ban ganta ba a ce kai sallah Allah ba zai karba ba ka yi wa mahaifanka biyayya Allah ya ƙi karɓa ka yi sadaka ka ba da zakka ka yi sallar dare ka ciyar da iyalai ka yi zumunci ka yi kaza duk a ce Allah bai karɓa to ni ban ga hasarar da kai wannan ba kuma ɗan wani abu ne wanda a galabiya an ka tattar irin gabar da take yawo a junanmu a yau in ka kasa ta kahi cas ɗari to kahi casa'in da biyar duk akan duniya ne wallahi akan duniya ne wane da wane dacin abokai ne to ɗaya yi kuɗi ɗaya bai kuɗi ba ana rigima wane ɗan kasuwa ne ya wane da a bayan wane yake to yanzu Allah ya ɗaga wani akan wane ya gaba ta shiga wane da wani abokan juna ne yanzu wani Allah ya ɗaga shi ya fi darajar wani ya gaba ta shiga wani da wani ‘yan uwa ne sai Allah ya ɗaga wani ko Allah ya sa wani ya samu nasara ko wani ya ci kaza ko wani ya samu ubangida kaza yake ta tafiya shi ko bai samu ba ya gaba ta shiga in ka tattara gabar da ake kashi ɗari to kashi cikin hakan wannan ne ma'aurata mata a gidan miji a to mutum suna gaba da matarsa ne ai tambayar da zan yi eh to ai fishi daban gaba daban idan fishin dan ta gyara ne ba matsala bane iya cikin ta'aziri ne yayi kamar kai wa ɗanka fishi yayi laifi ya gane fishin ya gyara matarka ta bata ma kai fishi ta gyara shikenan wannan ba matsala bane amma ba ce ai ba zan yaje masha Allah a gane ko shi yasa ma ai shari'a ta yadda miji ya kauracewa matarsa nan lokaci amma ta bashi limit ta bashi limitation ta ce kar ya haura kwana 40 lillazina yuluna min nisayan tarabbusu arba'ati ashhur afwan watanni hudu kwana 120 ya halatta kuna magana kuna kuna maka kaurace mata Allah ciki in ka kai wannan lokacin ɗayan biyu ko ka dawo ku ci gaba da mu'amala ko kuma ka sike ta an fahimta a ce daga wannan lokacin wata ɗaya biyu uku duk za ka iya yi domin ka koya mata ta gane laifin da ta yi an fahimci wannan yawwa amma in magana ce ko ɗaukewa kar hawar kwana uku duk yadda za a yi a yi fishin a yi waye akwai gunda za a ladabtar da su matan ba tare da cewa an ɗauki an ƙaurace musu magana ba in kamar yini ɗaya ne ka ƙaurace mata magana ko kwana ɗaya duk wani indanta gyara ne ba laifi ba ne an fahimci wannan a ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi domin tsoratarwa gare mu da kuma nuna mana asara ƙarar gata saboda kan magabata idan ramadan ya matso an cewa an so har a masallatan da suke sallah su tashi bayan ya an yi da sallah sai mutum ya nemi alfarma a gulli man kamar zai nasiha sai mai ce jama'a ni dai ina neman afuwa a cikin ‘yan uwa masallata ko da wani na ɓata masa rai ban sani ba don Allah ya fi ni ni kuma ko da wani ya ɓata mara bai sani ba na ya fi masa wa'ansu in sun kasa gano da wa suka samu saɓani a wannan shekarar hei sa yi cikin jama'a su yi wannan shi ko da wani na taka shi wajen shiga masallaci ko na matsa masa wajen zaman saho ko ta hiya ban sani ba ransa ya ɓaci to don Allah ya fi mu in kuma ya san da wanda suke da takon saƙa da shi taka ya je gidansa ya ce wa ne abu kaza ya faru ni tuni na saukar da abin a zuciyata amma kai kamar baka saukar ba to da ni da kai kada mu yi asara ga ramadan iya zuwa mu yafiya junanmu da Allah an kai wani akwai gunka da ya rago a jikinka akwai wani abu da za ka kasa a kansa shi yasa Allah ce inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwa shedan ne yake zuge ka wane wane dubban sa ya isa me nake nema a gunsa kuma nake wallahi shi ne yake ma allura yake tsikarinka domin ya raba ka da alkhairi domin ya cusa ka a cikin asara ai bahaushe ma ya ce durƙusawa da ba kashi ba ne ba kashi ba ne an fahimci wannan don kun samu saɓani da wani ko da ka fi shi komai ɗin ka fi shi to idan ka je ka same shi ko ka sa aka kirawo shi to akwai wata ɗoriyar daraja da Allah zai baka wani eh to abu kaza ya same mu da kai yau kwana kaza ko yau kwata kaza ni ina ganin kamar har yanzu ka isa kin jikinka da ni amma ni ina ganin ni tuna su da abin araina amma da Allah kai ma ina roƙon alfarma ka sake shi a zuciyarka mu ci gaba da mu'amala mu shi kenan in ya dauka yayi fa ni'ima in bai dauka ba kai ka fita duk wannan asara da za ta barkai ba kai a ciki in dai kai ka sauke zaka ci assalamu alaikum ko bai ce wa alaikum assalam kai ka gama ka fita an bai fitar nan saboda ka wajibi ne ne wannan ko da matanka ne guda biyu kaga wance da wance ba sa shiri ba sa magana ba sa kaza ba sa kaza da gaba-gaba to ka zaunar da su ka musu wasu ka zaunar da su ka ce ku yafi junanku a yanzu a gabana ke wance farewa wani bai wani hannu ku kaisa ki ce kin yafi ke ma ki ce kin yafi ka tilasta su haka bayan sun yi ce to ga hadarin in ba ku sinsaita ba kun daidaita kun saki zuciyarku da junanku to duk abin da kuka yi wa Allah na ibada Allah ba zai karba ba su zama ka mu dage wannan gabar kada mu sakaci da ita in ka san da abokin rigimarka ko abokin darunka to babban tanaji da zaka yi wa kanka kafin Ramadan ka nemi yanda za ku sulwanta da shi kuma akwai abu da har yanzu jama'a da yawa ba su gane ba shi musulunci bai ce kowa ya zama amininka ba an fahimta bai ce kowa ya zama abokinka ba abin da ya ja yake fada a kansa gaba ce baya su amma a ce kowa ya san sirrinka a aba haka bane duk al'umma ku zauna da su lafiya amma a cikin al'umma sai ka zaɓi ɗaya biyu zama aminanka ai ba wuce ma ya ce sai hali ya yi daidai ake abota ko ba haka ba sai hali yayi daidai ake abota duk ga mu a zaune amma kowa kuma ya san waye amininsa in wani abu ya tuso shi ya je kirawo shi ce wani to ya za a yi ya za a yi to ba kowa ba ne a musulunci aka ce dole sai kai haka da shi abinda ba a so gaba ce ba a so in zan kwaɗu da mutum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum assalam wannan shi ne ka'ida ta farko in wani abu ya same shi wanda ya kamata a jajanta masa ka je ka mai jaji in wani abu ya same shi na murna Allah ya haɗa ku da shi kai masa murna idan bai da lafiya kake da iko da halin inda za ka same shi ka je ka jajanta masa idan ya gayyace ka wata harka ta alkhairi kana da iko ka je gayyatarsa an fahimci wannan wannan iya cikin haƙƙul musulmi alal musulmi idan ya riga ka kwanta dama kana da iko ka halarci jana'izarsa ka raka sha biyun da shi ba shi kenan ba shine haƙƙul musulmi alal musulmi wannan ko kun nemi aure ya kasa ka ko ba ka bane ko kun yi takarar kujerar siyasa ya kada kai ko me ya faru da kai da shi to Allah ya ce wannan abin da na lissafo haƙƙi ne sai ka sauƙi a kansa ya sauƙi a kanka ba ruwan Allah da kun nemi aure ya kasa ka ba ruwan shari'a da cewa ya kada kai a takarar siyasa ba ruwan a shari'a da cewa kaza da kaza duk ba ruwanta da wannan ta ɗora ma dolenka sai ka kiyaye ɗan uwanka musulmi waɗannan abubuwan guda shida kamar sallama idza laqiyahu fa sallama alayhi duk inda ka assalamu alaikum ko ba zai amsa ba kai mai sallama abu na biyu idan bai da lafiya kana da iko ka je ka gano shi abu na uku idan ya gayyace ka wata gayyata ta alkhairi kana da dama ka je ka amsa masa gayyar idan ya buƙaci ka masa nasiha ka yi masa idan ya mutu ya riga ka mutuwa ka je ka raka shi abin shi yana magana ta ka kaga ashe musulunci abin da yake kira duk wannan abubuwan da ya kawo to abubuwa ne da suke kashe zafin gaba a junan musulmai duk wanda bahi da lafiya kaje ka gano shi duk gabarku walla sai ta ragu musamman ma kaje da leda zai bura dinan da ayaba da lemo da abarba da kankana da wata rafa dubu ishirin a karkashi ka ce ga wannan ɗan ya ƙare ku wala tastawi alhasanatu wala sayya idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadin azim haka Allah yace bayan da za a yi ka daidaita mai kyau da mummuna ba zai yi haka Allah yace ba za su taba haduwa ba la yastawi alhasana wala sayyi'a sai Allah ce idfa billati hi ahsan ka dinga ture mummuna da kyakkyawa duk inda aka ma mummuna kai ka mai da kyakkyawa hagu duk inda aka ma mummuna to ka maida mai kyau abu haka Allah ya ce Imam Shafi'i aka zo aka bashi labarin ai ga wancan iya ta zagin ka iya ta zagin ka wata rana suka haɗu da shi yace au akarmuka lau da Allah ina son mu yi magana sai kuma gifi to da Allah wannan zagin da aka ce kana yi mini idan da akwai wani dalili mai ƙarfi da yasa kake zagi da Allah ka faɗa min in gyara in kuma babu wani abu kawai dai haka kasha zagi na to na yabe ma haka imamu shafi yake yace in akwai dalilin da yasa kaza da Allah faɗa min in laifi ne wallahi zan tuba na gyara in kuma haka kawai dan jin daɗin baki kake zagi na wallahi ni kamar na yabe maka to dan Allah na gaba zai ƙara zagin sa ai ya zama sirkin sa to irin wannan aka rasa irin wannan aka rasa a juna yasa gaba take ta hawa hawa har bahawi zai ce ni in ka mun kan kara ni na itace zan ma kaga wannan mugunta ce ai ai na laifin maka yi na karanto kai maka iya wanda yi maka to yawwa ko kai na ciyawa to amma an kace zaka yi na itace ai mugunta ce zaka fi abin da ya maka saboda ka Allah ta'ala yake cewa kai kokarin ture mummuna da kyakkyawa sai Allah ce fa izal ladhi bainaka wa bainahu adawa har idan akwai wani wanda tsakaninku da shi akwai gaba da adawa to ka annahu waliyun hamim in dai kana wannan Allah ya ce wallahi sai ya dawo masoyinka dan gani ka shirinka wallahi in dai zai ma mummuna ka mai da mai kyau abu to sai ya zama masoyinka idfa billati hi hasan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim sai rake cewa ma yulqaha illa allazina sabar amma wannan kujerar ba mai hawanta ba sai mai hakuri ba haka Allah ya shi duk wanda za a munana masa ya maida mai kyau agun to Allah ya ce mai hakuri ne kuma iya cikin ma samun rabu babba agun Allah wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba mai samun wannan kujerar sai wanda Allah ya nufi da samun babbar rabu shine aljanna akwai wani malami mu a wannan gari babban malami ne wata rana mun je haka za mu gaisa da shi ni da wani abokina sai ki ce yanzu nan da kuna da kun ga wata shari'a da ne baka ci akar maka Allah wata shari'a ce sai ke cewa kun ga wancan mai gidan duk layin nan shi kusan shine Allah ya masa budi shine mai arziki to dazo da safi sai ke zo yi kamun karawarin makwacin sa talaka ni kuma na san makwacin nan nasa sai ya fita maki sama abin da zai shi da ya zo yi kamun karan sai ce a kai ne baka da gaskiya sai yake cewa a malan ka tsaya na faɗa ma mana abu ne ce a kar ba ka faɗa min ba na so na ji kai ne baka da gaskiya malamin ya hana mai kudin bayani ce kai ne baka da gaskiya ya ce to ya zan yi ci zo maka shawara ya ce idan ka koma gida ka ɗauka ne ka jawo buhun masara a sodinka ka haɗa da kudin cefane mai kyau in ma da wani kayanka da kai mai sawa ɗaya biyu kaga zai daidai da shi ka haɗa ka aika gidansa kawai ka yi wannan sai ci to malam zan yi ya ce ka daure ka yi karshe ɗan ya hana ka ya ce wallahi zan yi mara da ya dawo ku ya ɗau buhun masara da kuɗin cefane da sutura ya aika masa gida da ya dawo sai matarsa take cewa ai gawa ne ga wannan an ce alajiwa ne ya ce a bayan gidan ba ne sai ce a wani ɗansa ne fa wani ya shigo ya ce in ji babansa a baka ya ce a ba nan gidan ba ne shi take cewa ai da wani ne ma to a ce amma ɗansa ne fa ya tsaya dai ya ga ya awa ɗaya biyu uku ba zuwa ci a dada wannan abin ba washe gari da safe da yamma sai shi wannan mai kudin ya koma wajen malam yake faɗa masa sai malam ya ce na'am na yi wannan abin da ka ce na yi amma wallahi matsalar ta wuce ya ce to bayan labari ne faru eh yanzu nake so na ji labarin sai ya ce to da abin da yake he tahi shara he sharo kofar gidana kai abin da yake kenan yace wannan ne laifin to yanzu me yi yace wallahi malam da ya tayi shara na ina kallon sa kofa gida na share yace ina ganin sa wallahi har kofar gida na ya share ya tattare ya kwashi yace ba mazan ta wuce ba a wannan garin aka yi wannan wannan wannan film ne to saboda duk abin da Allah ya faɗa wallahi gaske ne babu kokonto a cikin sa duk wani wanda kuke da samun matsala da ita takon saƙa ka mai kyauta ka kai mai ziyarar bazata ka mai alkhairi ka mai abin da baya zaton zaka masa wallah ka gama da shi gaba daya sai Allah ta'ala yake cewa zai zama masoyinka dan gane ka shirinka yasa manzon Allah yake cewa ku bi mummuna ku bibe ta da kyakkyawa tambuha in aka yi mummuna ka bi ta da kyakkyawa to kyakkyawan sai ta goge mummuna wa khariqu nas bi kulli hasan ku dinga mu'amala da mutane mu'amala mai kyau to wannan shine abin da zai disha shi gaba shi yasa duk mai kuɗi ko mai mulki a ce iya gaba da wani hine so hine so ai in Allah ya baka kuɗi ya baka mulki ai bai dora ma wanda za ku yi gaba da shi ba duk wanda kuke gaban nan da shi ka aika masa wata kyauta ba zai karba kuma duk mutumin da kamar kyauta ya karɓa ai ka gama da shi yayi saboda ka yi kokarin ko da ka ga gabar kai gaba ce wanda kana da dama dama gabar da yake da kai ta cewa shi ba shi da wani abu ne to ai ka masa wani abu kafin ramadan ya zo faranta masa rai kai kokarin tunda ka kubuta kai baka gabar kai maka kubutar da shi da yanayi ka taimake shi shi ma azumin sai kai gici lafiya to wannan aiki ne mai girman gaske mu yi ƙoƙarin duk wata ƙura da take tsakaninmu da juna mu yi ƙoƙarin zuba mata ruwa abu kaza ya faru to mu yafe abu kaza da kuskure ya faru abu kaza din mu yafe wa junanmu mu yi ƙoƙarin shiga ramadan salimi na ghanimi zuciyar mu a sake da kowa mai fatan alkai da mu Allah to wannan kalubale ne mai girma da yake kanmu kafin shigowar wannan wata mai tarin albarka abu na gaba kai wa kanka tanajin lokaci lokaci abu ne mai darajar gaske a duk a rayuwar yasa duk wani abu da ka sani a duniya sai da Allah ya sa masa lokaci ita kanta duniyar ma akan lokaci take tafiya yasa duk mai wasa da lokaci to bai san kimar rayuwarsa ba yasa Allah ta'ala yake cewa a da yazo maganar rana huwa allazi khalaqa shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab halittar wata da rana ma dan musal lissafi ne musal lokaci musamman shigo ramadan mun shiga shawwal mun shiga zulqida mun duk musan wannan musan me kamari a bai me kake da su a gaba kar kai wasa da lokaci an gane da ko ka gane kiman lokaci ka gane lokaci iya da daraja yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ni'matani maghbunun ana kathiru minan nas wata ni'ima guda biyu to ana cin kasuwar mutane a kanta dewa sai maza da ce asihatu wal faraq lafiya da kuma dama da lokaci da Allah ya baka wani baya gane dama da lokacin da Allah ya bai sai lokacin ya wuce sai ya farga jaji kuma da lafiyarka da dama da Allah ya baka to da yawa mutane ba sa sanin kimar su sai kuma sun gushe ba sa fitar da su to kai tattalin lokaci ka tsara wa kanka tun daga asuba ka yi sahur har zuwa lokacin da zaka dawo daga jin karatu goma ko goma da rabi ka kwanta dan jim ka tashi ka tsara wa kanka kowace awa mai zaka yi ka fara timetable tun daga yanzu zan yi sahur na minti kaza za a yi sallar asuba minti kaza idan na dawo inda bacci zan dan rage bacci da minti kaza zan tashi kafin kaza na yi kaza zan tafi gun aiki na kogon sana'ata lokaci kaza in na samu dama cikin wannan zan karanta qur'ani zan yi tasbihi zan yi walha dukka sawa kanka wannan tsarin a hanyar tafiya ga abin da zan karanta a hanyar dawowa ga abin da zan karanta idan na dawo gida a zahar ko la'asar ga yadda zan yi duk kai wa kanka wannan tsarin ka sa karatun ƙorani a ciki ka ce duk yadda za a yi daga asuba kafin na kwanta bacci zan karanta aƙalla izu biyu na ƙorani in kai mai commitments da yawa ne in ɗalibin ilimi ne ɗan uwana ka ce zan karanta izu biyar ko izu shida a kullum ka ga katama nawa za ka yi kafin ramadan ya wuce ka ce kafin ka kwanta kullum akwai adadin ko inda za ka yi ni kam zan yi rako'i hudu masu kyau masu rai da lafiya na yi alƙawar ina dawo daga gun karatun tafsiri kafin da kwanta bacci sai na yi raka'a hudu masu rai da lafiya kullum sai na yi wannan kowace aƙalla karanta aya 20 ko 25 a cikinta kai kyakkyawar ruku'i da tasbihai kai kyakkyawar sujada da tasbihai kai kwana ɗaya biyu ku sai abin ya zama ciki a gunka har ma in ba ka yi ba ba za ka ji daɗi ba to shi rai haka ake masa ana ta'awudinsa ana sabar masa da abu sai saba kai wa kanka wannan tanaji lokaci karka yi wasa da shi wani abu kuma kai wa kanka alkawarin cewa idan ka shiga ramadan karka yadda a yi wata sallar farilla ba a cikin jami ba ka ɗau wannan abin ka sashi a ƙoƙon zuciyarka ka ce daga shigar ramadan ɗin nan ka roƙi Allah kuma ka tsaya ka dage ka ce ba sallar da za ka yi misin ɗin jami'a kanta ka gwada wannan alkhairi ne mai yawa a ƙarƙashin wannan duk sallar da za ka yi ta farilla ka yi ta a cikin jami'i ka kula da lokaci ka ba wa karatun ƙur'ani lokaci ka ba wa tasbihai ka ba wa salatin mazan Allah lokaci ka ba wa nafilfilin dare lokaci kuma ka saware lokacin baccinka awa biyu ne awa uku ne ka warewa baccinka lokaci to duk mai wayo haka yake yi duk mai dibara a ramadan haka yake yi baka da lokacin hira ko gun aiki ne ko kasuwa sawu ya dauke to ga bakinka ai subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar in mai tilawa ne fara tilawa ka masalata kana mai istighfar ofis ne ka zama kai kadai a kasuwa ce ka gaba akwai dan karancin mutane ka kama abu da bakin ka kawai to wannan shine abin da ake ribata Ramadan da shi in kuma Allah ya ma wadata Allah ya maka arziki da rufin asiri to ka zauna ma ka ki fita ka dinga ibada kawai in har Allah ya sa ka fi karfin abin da zaka nema na ci da sha to ka samu lokacin da zaka zauna ka dinga ibada kai ta sallah kai ta karatun Qur'ani ba ji ba gari domin wata ne guda ɗaya a shekara ba yasa Allah da ya zo magana a kansa sai ce ayyaman ma'adudat wa'ansu 'yan kwanuka ne ƙididdiga gufa idan ka fara ƙirge sai ka ƙirga su da hannu ayyaman ma'adudat kwanuka ne ga sunan ma'adudatin a ƙirge su kyanin safe kar kai sake su wuce baka ribace su ba yasa wani hadisi daga cikin hadisai masu na haɗarin sakaci da lokaci a ramadan manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rayu a ramadan Allah ya bashi lafiya da lokaci da ‘yanci tun daga farkon Ramadan har ƙarshen Ramadan bai yi wa Allah wani aikin da Allah zai masa gafara ba, to idan ya shiga wuta Allah ya nisa da shi. Haka mala'ika Jibril, alaihi salam ya faɗa wa manzan Allah ya ce kuma ka ce amin, manzan Allah ya ce amin. Hadisin amin uku da yake hawa kan mimbari ya yi su, sahabai suke tambayar fasara amin ɗin ya faɗa musu wannan. in dai ka rayu a ramadan da lafiyarka da hankalinka da yancinka daga farkonsa har ƙarshensa ba ka yi wa Allah wani aikin nagarta da Allah zai gani ya ma gafara ba kai kam ka tabka hasara marar masaltuwa akwai addu'a ta in ka shiga wuta makar Allah ya fito da kai mala'ika jibril ya ce amin manzon Allah mai shi amin to kaga duk mai hankali ba zai wasa da lokaci ba duk mai hankali da wanda yake so ya ribata ga watan to ba zai sakacin dama da aiki da lokacinsa ba karka ba wa wannan waya muhimmanci karka yadda da cinye ma lokaci a ramadan karka yadda ka ba ta ɗan lokacin da za ka karatu kana da sha'awar wani malami ne ɗan lokaci kaɗan ba ta dama amma wani facebook ɗin nan wani twitter wani tiktok wani waye duk karbi da su za su ɓata ma lokaci a banza ne karbi da su kawai ka kama abu mai muhimmanci kar ka yadda da cinye ma lokaci lokacin da za ta cinye ma mai da shi istighfari ka ga yadda Allah zai mafara la rayuwarka mai da shi karatun Qur'ani mai da shi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan abu na larura kana da wata bukata an turo ma a waya bude ka gani kana da wani abu naka na jole ta zaman sai ka gani dan gani minti uku hudu biyar ya isa da ta kawai kamar harkokin ka da ibada amma kar ka yadda ka bawa waya amana da Ramadan za ta zama shaidaniya a jikinka za ta kwashe ma lokaci ka tabbatar da cewa ka mata lokacin ka'ida na abubuwan da kake bukata na wajibi da ka kammala sarrafa da ita kawai shi kira wannan iya da muhimmanci abu na gaba na hudu kenan shine duk irin yanda ka kai da babu to ka yi ƙoƙari a cikin irin abin da Allah ya hore ma ka sa ran za ka taimaki wani ka ramadan duk babunka ka sa wannan a ranka ka ce ko fiye wata sai na siyo na biya wani ya sha ko dibino sai na siyo na biya wani ya ci in kuma Allah ya ma arziki da wadata kai tan tebuli yau zan ci da mutum goma gobe zan ci da mutum goma ka sa wannan a ranka in biyar biyar kake da iko in uku uku kake da iko in ɗai ɗai ne ma ka ce yau kam duk yau kullum sai na ci da mai azumi guda ɗaya a cikin damar da Allah ya bani in damar ka tafi mutum ɗaya ka ce duk kullum sai na ci da mai azumi mutum biyu ya danganta da irin tattalin arzikinka da ƙarfin tattalin arzikinka amma karka yadda ya ce wai ka yadda kai kullum sai dai ka miƙa hannu a baka karka yadda da wannan ka sa a ranka kai ma za ka taimaki wani tunda ya ce yadda uliya khairun min yadda sufula hannun da zai ɗauka ya meƙa kullum shine a sama akan hannun da zai meƙo ya karɓa ka sa ran cewa ko fiya wata ko dibino ko wani abu dai wanda ƙarfinka ya kai to ka ce kai ma sai ka biya wani ka taimake shi ka sa wannan a ranka ka kai kuma yadda Allah ta'ala da taimake ka wa'ansu shaidan ya riga ya zayyana musu suna da yadda za su taimaki wannan amma sai su ƙi kullum su sun zata kawai sun zube sun ragwabe cewa sai a ba su kawai yasa sahabbai a tarihin duk talaucin da aka yi lokacin sahabbai baka ji sahabin da aka ce iya roƙo ko iya barawa babu shi sai dai in ka so ka taimake shi ka taimake shi amma ba zai taɓa zuwa ya zauna iya jiran ta annabi a bashi ba zai ba an bai mishi wannan ka sa a ranka za ka taimaki wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da aka yi azumin ramadan ya yi ƙoƙarin ci da wani bawan Allah fi sabilillah ya ba shi abin da zai buɗe baki ko ya ba shi abin da zai sahur to manzan Allah ke sai Allah ya ƙirƙiri ladan azumi su kutum an baka idan kai azuminka ka ci da mai azumi mutum ɗaya to ladan azumi biyu Allah zai baka idan kai azumi ka ci da mutum biyar masu azumi to ladan azumi shida za a baka su kuma nasu iyanan su ma azumin ba abin da za a ɗauka aladansu domin fallar agun Allah take ba ta ƙarewa ma inda kuma yan fadu wa ma inda lahi ba abin da ke ga Allah bai ƙarewa abin da ke hannunku ne ke ƙarewa kuma azumin nan da kuke gani mazan Allah da kansa yake cewa Allah ya faɗa cikin hadisul qudusi ya ce a saumuli wa ana ajizi bihi azumi na wani in ji Allah kuma ni ne ya sa irin sakamakon da zai a kansa ya sa ba wani ƙididdigen lada da za a ce ga iya ladanka na azumi babu shi Allah ne kadai ya san irin ladan da yake ɗunguma masu azumi ya sa da azumi da haƙuri waɗannan abin guda biyun ba abin da ya kai su kawo wa ɗan adam lada mai yawa a lokaci ɗaya tunda Qur'ani ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah ya ce ina cikawa masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba haka kawai ake kamfata a basu kawai to shi ma mai azumi haka ake kamfata lada a bashi to idan kana so a dinga kamfatowa ana baka to bayan azuminka ka dinga sa ciyar da wani da taimakon wani a cikin masu azumi a abu na gaba na biyar ko na shida wanda shi ma iya da mahimmanci shi ne kame harshe mu koyi kame harshe kaga wani harshen wa'ansu da yawa iya zama sanadiyyar barar da arzikinsu iya zama sanadiyya su dinga kishirwa da yunwa amma ba azumi suke ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin hadisi zami inganci yake cewa mallam ya da'a kaular zurin wal amalu bihi fa inna lillahi laysa lahu haja min an ya da'a ba'amahu wa sharaba au kama qala alaihi salatu wassalam ma'aiki yake cewa duk mutumin da bai bar ƙarya ba bai bar kirkiran ƙarya ba da ramadan kullum bakinsa ƙarya ƙazafi shari faɗar mummuna hassada annamimanci gulma ga ramadan amma bakinsa bai kiyaye daga wani abubuwan ba to manzon Allah ya ce Allah ya ce a faɗa masa Allah bai da buƙatar wai ya bar abinci ko abin shi Allah bai da buƙatar ma'ana azumin da yake kawai kishirwa da yunwa ce amma Allah bai karba harshe duk wanda bai kama harshensa ba yasa malamai suke cewa shi azumin nan ba wai cikinka ka hana shi abinci da ruwa shine azumi kawai ba sai bakinka da harshenka yayi azumi ba zagi ba gulma ba habaishi ba ƙarya ba ƙazafi ba kaza ba kaza ka kame shi yasa yanzu nake cewa ka maida lokacinka duka a zakar da karatun Qur'ani da tasbihi ka kulle bakinka da wannan kar ka yadda wani ya zo ya bata ma lokaci minti biyar shida wai zai kama hira wani kar ka yadda da wannan kai wa kanka iyaka da wannan kawai ka kame bakinka kar ka yadda a ji mummuna a bakinka da araba ba Allah iya daraja ta wata kamar yadda Allah ke kimanta a lokacin aikin haji alhajju ashhur ma'lumat faman farda fihi innal hajj sai ce mai falara fasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wama tafa'alu min khairin ya lamhu Allah Allah ke ce alfarmar lokacin aikin haji a kame baki ba rafasu rafasu kuma shine koda matarka ce ta aure kamata wata magana ta tare sha'awa to karka yi mata a lokacin aikin haji domin kiman lokacin wala fusuka karka zauna ka dinga ƙarya ko zagi da bakin ga karka yi wannan kai wala jidala Allah ce ko musu karka yi da wani domin kimar garin kiman lokacin to kai ma ka san kimar ramadan ka san darajarsa da kimarsa ka kame harshenka daga zagi da cin mutunci da gulma da aibatawa da ƙazafi duka kame bakinka daga wannan karka yadda idan shaidan ya so koma wannan to hasara za ta cin maka hasara da bawata da ƙarshe za ka dinga ƙishirwar banza ne Allah ta'ala bai ka ba ka kiyaye bakinka ka kiyaye hannunka abu na shida duk yadda za a yi ka san me za ka ci abinci da shi jujjuyi karka yadda a ce kana azumi kana cin haram karka yadda da wannan duk yadda za ka yi ko da za ka haƙura ka sha ruwa ka kwanta a kan ka ci haram wallahi ƙwara ka yi haka karka yadda a ce ka yi azumi za ka yi buɗe baki da haram karka yadda da wannan karka yi buɗe baki ko sahur da haram domin in ka yi wannan azumin ba naka ba ne na wanda ka ci dukiyarsa ne ma'aikin Allah ya ce idan kiyama ta yi za a zo da duk wanda ka ci dukiyarsa bai yafe ma ba ka zalunce shi kamai kaza kamai kaza duk za a zo da su a tare su a gabanka a dinga biyan su da ladanka ladan sallarka ladan azuminka ladan ciyarwarka ladan kaza naka duk da shi za a ɗauka a dinga biyan bashi manzo Allah ce idan aikinka na lada ya ƙare waɗanda ka zalunta ka ci mutuncinsu ka ci zarafinsu ka ci musu dukiyarsu ba su ƙare ba sai a dinga ɗauko zunubansu kuma ana labta maka manzala ce sai kuma zero sai a jefa shi a waje kuma yasa karka yadda ka ci haram ka kiyaye ka san me za ka ci abinci me za ka sa sutura me za ka ba wa iyalanka su ci an fahimci wannan gaba ce mai muhimmanci 'yan kasuwa ku kiyaye akwai haram a cikin kasuwanci wajen cin riba da rantsarantsan ƙarya ku kiyaye wannan ma'aikatan gwamnati ku kiyaye rashawa da cin hanci ku kiyaye rashawa da cin hanci da abin da ya zama to ba halal ɗinka ba ne ka kiyaye wannan karka yadda ka shigo da yi cikin dukiyarka guba ce za ka sa a ciki akwai ran da za ka gane illata sai ka mutu ka yadda da cewa iyaka abin da Allah ya hore ma shi ne rabanka ka nemi Allah ya sa masa albarka kuma ka nuna wa iyalanka cewa hasali ma malaman tarbiyya suna cewa haka kawai ma lafiya kalau lafiya kalau ba matsala wata ran sai ka canja rayuwarka ta kwana ɗaya biyu uku domin ko da hakan za ta samu dandolin arga an saba amma karka sabarwa da iyalanka kullum a cikin jin daɗi da annashiwa da walwala wata rai in Allah ya kawo jarrabawa ta lokaci ɗaya sai gaba ɗaya hankalin gwaidan shi wani lokacin da wadatar da komai sai a juya a yi miya ba nama a yi kwana biyu uku baka ci kaza ba da wadatar da komai domin Allah ya kawo rashin cin kazan da dole dama kun saba an fahimci wannan wannan iya cikin shawara na malaman tarbiyya ko kullun kana kaza kana kaza to wata ran kai ka dauke wuta kace kai aibu kaza yanda gidan kowa ake ayi kai kowa ya hakuri shi to wannan iya cikin tsari da ladabi na tarbiyyar iyali an fahimci wannan ka dinga kwatanta wannan ba a ce kai kauro ba ko ka hana a'a dan lokaci bayan lokaci dai ka dinga nuna cewa rayuwar ba za ta tafi a yanda ake so gaba ɗaya ba akwai lokacin da Allah zai kawo canji na dole bayan da za a yi ko ga ai kaman yanzu a cikin canjin ake ko datan eh datan ai ana cikin wadata ko da wani baya rabuwa da naman miya har jirgin sa yake a firji amma yanzu masara ta samu mana to kaga idan dama iyalanka kana dan musu wannan abun kwana 15 cikin sati biyu ka dan yi haka haka dan gane to yanzu abin yazo dama dan fara saba amma yanzu na to wannan iya cikin shawarwari da magabata malaman tarbiyya suke bayarwa saboda ka abu ka kiyaye kada ka sanya haram a cikin abincinka ko abin shanka kar ka yadda da wannan ka dinga kokarin kaucewa haram duk wanda ya kaucewa haram kuma Allah ba zai ainihin bari cikin wahala ba ana fahimtar wannan abu na gaba daga cikin tanajin da ake so ka yi kamar ramadan ya zo shine duk abin da ka san zai tauye ma lafiya kar ka yadda ka jefa kanka a ciki abu kaza zan yi sakaci ka san kana da matsala iri kaza ko olsa ko wani hawan jini ko wani menene dai wanda ka san yin abu kaza zai tada wannan jinyar to karka yi ka tanaji lafiyarka domin wata ne da lafiya ta ba komai tsada shi duk abin da muke lissafo sai da lafiya zai karka yadda karka yadda ka jefa lafiyar ga cikin hadari ka kiyaye lafiyarka in ka san in ka ci abu kaza zai haifar ma da matsala gargaci in ka san in kai abu kaza zai haifar ma da matsala karkai ka kiyaye lafiyarka ka samu abin da zai ƙara ma lafiya da kuzari domin ka samu lokaci da damar yi wa Allah ta'ala bauta abu na gaba ka ka matsa da addu'a kuma domin wata ne da Allah ta'ala yake buɗe ƙofin karɓar addu'a yasa ya ce duk lokacin da za ka yi buɗe baki kai addu'a duk lokacin da za ka yi sahur kai addu'a abin shi wannan wani addu'a ne wanda ba a dawo da shi karka shagalta karka shagalta da ƙin yin addu'o'i a ramadan duk gaba ka samu roƙi Allah abu kaza Allah damuwa ta ce abu kaza Allah damuwar mu ne abu kaza Allah shine matsalar mu Allah yayi mana Allah yayi mana ka dinga ladabtar da kanka wajen addu'ar jami'i kar ka dinga cewa Allah imin ne kare Allah imana Allah imana in ka san wani dan uwanka ma iya cikin matsala a takure to ka dinga fadawa Allah matsalar dan uwanka tare dan uwan naka bai sani ba Allah wane na Allah ka san ka san halin da yake ciki Allah zaman haya ya dame shi Allah ko iya cikin jinya ya Allah ko Allah ba shi da jari ko Allah ga ayyan suna son aure bayan da zai kar ya sani ka dinga fadawa Allah wannan bukata kai ko manzon Allah ya ce Allah zai halarci mala'ika su kutum ya dinga cewa amin walaka kai ma abin da ka ruka dan wannan kai ma Allah ya baka shi ka san da addu'ar ka ta mala'ika wacce ce tafi biya ta mala'ika shi yasa wani daga cikin magabata ya samu wani yake cewa wani malami akar maka Allah Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza ci ya wuda san na san wayanka kana roƙa min Allah ne kai ma ko mala'ika ke cewa amin kai ma amma irin to saboda ka daga cikin gaba ta Allah ya ma ya ma ya ƙara ma shine ka dinga yi wa ƴan wanka addu'a ba su sani ba ka dinga sa su addu'a Allah ta'ala ya samu dace ƴan uwa abubuwan suna da yawa za mu tsaya anan dole sanadiyar lokaci ya hararo mu duka saboda ka wannan ya zama guziri a ɗauke shi kamar guziri shiga ramadan a kiyaye su in an ɗau waɗannan to insha Allah za a cimma abin da ake so a cimma a wannan wata Allah ya ba mu ikon ɗauka kuma Allah ta'ala ya taimake mu wajen tsayewa a kansu ya Allah muna roƙonka Allah ka kai rayuwar mu cikin wannan wata mai albarka Allah idan ka kai rayuwar mu ya Allah ta'ala ka ba mu ikon yin ibada dan kai ya Allah ka mana arzikin ikilasi ya Allah ta'ala muna roƙonka duk abin da zai zama shamaki da matsala wajen hana mu ibada ya Allah ka raba mu da shi ya Allah duk abin da zamu ci mu sha Allah ka mai da shi halal ya Allah Allah duk abin da za mu ci mu sha in ba halal ɗinmu ba ne Allah karka ba mu shi Allah ya Allah ka tsayar da rayuwarmu da abincinmu da abin mu cikin abin da ya halatta a gare mu ya Allah ya Allah da mu da iyalanmu Allah ka ba mu haƙuri Allah ka ba mu juriya Allah ka ba mu ikon shiga wannan wata lafiya Allah ka ba mu ikon sauƙe nauyin da ka ɗora mana lafiya kuma Allah ta Allah ka karɓa mana majinyatan mu Allah ka ba su lafiya Allah duk masu fama da larurar jinya Allah ka ba su lafiya kafin wannan wata masu fama da ulcer chronic wanda za ta hana su yin azumi ma Allah ka ba su lafiya ya Allah ka warkar da su ya Allah ka ba su sauki duk wani mai jinya da za ta zame mai matsala kafin wannan watan ya Allah ka warkar da shi ya Allah ya Allah ka ba shi damar yi mabauta ya Allah ya Allah ka ba mu damar kai mabauta kuma ya Allah ta'ala ka karba mana muna roƙon Allah ta'ala duk masu taimako da niyyar taimako Allah ta'ala ka buɗa musu ya Allah duk masu taimako da niyyar taimako a zukatansu ya Allah ka buɗa musu ya Allah duk masu mummunan niyya da mummunan niyya da mugunta akan bayanka ya Allah ka canje niyyar ta koma alkhairi ya Allah ka canje niyyar su koma alkhairi ya Allah ta'ala masu kula da wannan masallaci tunda kan wanda suka gina shi da limamai da ladanai da yan kwamiti sama da ƙasa duka mana yawa kowa addu'an fatan alkhairi Allah ya haɗa kowa da alkhairin da yake yi Allah ta'ala ya sa wannan aiki muna yi don shi Allah ya karɓa ba wannan unguwa ta bago muna ƙara addu'an Allah ya zauna da ita lafiya Allah ya ƙaro zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki dukkan wani wanda yake wannan anguwa Allah ta'ala muna tawassuli da wannan zama Allah ta'ala ka biya bukatunmu na alkhairi duka Allah abin da ya dame mu Allah ta'ala kai mana magani shi yaran mu Allah ka tarbiyyata mu da su akwai wata mata yanzu da zan fito take cewa da Allah idan mun zo wajen karatu a sa ɗanta a cikin addu'a Allah ta'ala ya dada shi hanya dan iya dan nema ya kauce ne haka to da Allah da ita din da mu duka ta roki alfaran Musa shi a cikin addu'a ya Allah ta'ala da shi wannan yaro da wa'ansu da yaran mu duka ya Allah ka saita su akan hanya madaidaiciya ya Allah duk wani wanda ɗansa yake nema ya bauɗe ya dinga samun damuwa da baciyar ya Allah ka da shi hanya ya Allah kai ne kake canja hali a lokaci guda ya Allah ka canja munanan hali su koma kyawun hali ya Allah ya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana na'am babin neman yafiya